بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما أتكلم تفرق الأصواب كراتنا 28 a matsala ta bakwai idda al-muntasibu wannan dan tamori yayi da'awar anna tirmidhiya cewa tirmidhi lam yadhkur man qabatan li muawiyah radiyallahu anhu yace samsam da ambaci wata falala ta sayyidina muawiya ba tirmidhi walau wahid sun yace ai ko so ɗaya bai faɗi fallar sayyidina muawiya ba wai ma an tambaye shi aka ce masa tirmidhi ka faɗi fallar sayyidina muawiya mana yake to ban rawaito kuma me zan ya zan faɗa wasu ila tirmizi an faɗa ila muawiya an tambaye sai na a tirmizi ya kawo fallan muawiya fa qala sace lam a'rifha fa kaifa aktubuha ban san ta ba ya zan rubuta bi lafazi ya kai mana da bakin sa kamar da za a ji ko aljawabu amsa anan qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace al-mutashabbi'u bima lam yuqda kalabis saubay zure duk mutumin da yake nuna wato ya koshi da abin da ba a bashi ba kamar ya sa tufafi guda biyu na ƙarya ne an gane ko yanzu mutumin da zai ce tirmizi kwata kwata bai faɗi falalar sayyidina ma'awai ba wannan yana nuna mana ya karanta duk abin da tirmizi ya rubuta ko ba haka bane ba to kuma sai tabbata ƙarya yake yi littafin da ya shahara na Tirmidhi za mu ji a cikin sa ga karra abin da ya faɗa a cikin sa shi sa annabi ke faɗa cewa duk mutumin da yake nuna cewa shi ya koshi da abin da ba a bashi ba to kamar ya sa tafafi guda biyu na ƙarya ne wannan hadisin Bukhari sun sun rawaito la shakka ba makawa annal ladhi sami'a hadha al-muntasiba wanda duk yaji wannan dan tamori ya takallamu yana zance zanna annahu ahada ilmin bi sunnah sai da san ya kewaye da sanin sunnan manzo Allah gaba daya ma annal amra laysa kadhalika lamarin ba haka bane ba an gane ko yawa ba dan ba dan wata mace ko
balla babu dan macen da ya isa ya kara da ni kan wannan zan fata mata da shi eh
ko da ke mutumin da ya karanta ma dan littafin da ke cikin kwamfuta ma gaba ɗaya ko kwamfuta wata abin da ya karanta ya karanta littattafan madaba bayrun gaba ɗaya da na labanan duka ya ka san karamin mahaukaci ne mai hankali ya da wannan magana ba ko ba haka ba a ilimi ba a yi masa irin wannan al'amarin baka taɓa ganin wanda ya yi wannan al'amarin Allah ya kyale shi tun da ka ga annabin Allah Allah bai ɗaga masa kafa ba annabin Musa hadisi gashi a cikin sahih bukhari da muslim an tambaye shi an ce wa ifi kowa sani shi fa annabin Allah ne ba yana karɓar ilimi daga Allah kai tsaye amma da aka ce wa ifi kowa sani sai ce ni ne Allah sai ce masa bal abdul lana bi majma'il bahrain akwai wani bawan mu yana nan a majma'il bahrain ya ji ka sani aka je kusa ga wannan bawa ma ba ma annabi wani wali a cikin zance mafi inganci shine hafiz kuma sai gashi ya je ya kwashi ilimi a gurin a wato annabi habir ko kuma bisa kaulin da ake cewa shi wali ne wali kuma habib saboda wannan ke nuna mana cewa Allah bai taba barin wani yayi da'awa Allah ya kyale shi ba an gane ku ai can bayan mun karanta kissar wato ibnu arabi as-sufi wanda ake buga masa tambarin a'lamu bi kulli fannin min kulli fannin duk wani ma'abocin fanni to ibnu arabi ya fi sanin wannan fannin saboda iliminsa da irin abin da ya tattali mun dai karanta a cikin da ya je aikin haji a arfa a can makar wani daga cikin ɗaliban sai mata tambaya a maka bakin kaba ya masa tambaya kan wasu al'amura na ilimi kawai sai ce ya nemi tuwa da takarda sai ya koyi rubuta fituwa ga makiya wajen zuzi ishirin ne duk da an matse shi a ko a mutaqaddimi na maza mu ga manya manyan juz'ai da guda hudu amma yanzu an buga shi a maktaba ta kutu ilmiya za mu ga juz'i tara amma fa da kai zo na rubuta wannan abu da kashi kadai to ba maktaba ba komai maktabar tana Andalus tsakanin Andalus ko a yanzu zuwa Saudiya sai ka ɗauki awa takwas mu nan yanzu ba awa hudu muke yi ba to su can awa takwas ne daga can zuwa Saudiya to sai sai ya bar masa can amma haka yazo na ya rubuta nan littafin banda tafsirinsa mai wajen juz'ai wajen juz'i 90 da wani abu wanda ya na tafsirin Qur'ani wanda kuma yazo ya tike a wajen ala alama kullaka innaka lan tasdiya wa isawra ai yaran ya tike bai karasa shi wa kida tafsirin sa babba ne to abubuwa suna nan da yawa ilimi ba a yi masa amma duk da wannan ilimin nasa na ibn arabi ya aka yi lokacin da ya shiga jirgin ruwa hmm? ba ya shiga jirgin ruwa kogi yana tambal tambal ya ce kai kogi idan kai kogin ruwa ne to ka sani kogin ilimi ne a cikinka to amma Allah ya kyale shi a matsayin sa ne ibn arabi sai kyale shi ba kawai sai ga wata dattijuwa tana tana cin gora a kusa da shi ce a'a manya ai ba labari ashe kogin ilimi ne a kusa da ni ban sani ba ta ce da ma ni ina da tambayoyi guda biyu ina neman malami ya bani amsa dama ta fara tambayar sa kai su ya malaman kai sai malaman sau guda dubu ne ba ɗaya ko ɗari ba ɗaya to haka ya gama malamai kuma ya gama ilimi gaba ɗaya ta ce to to da Allah ga tambaya ta guda biyu tambayar farko shine mace ce tana tare da mijinta kawai sai mijin ya juye sai koma rago yanzu ya matsayin aurensu ita wannan mata da rago ita dai wannan ba za ka duba hadisi ka samo shi ba ba za ka duba aya ka samo shi gaɗe ba ayan gane ko ibn arabi ya tare to fa wallahi dai wannan dai babu labari To, ta biyu kuma mace suna tare da mijinta, kawai sai mijin nan ya juye sai kuma dutse. Yanzu mai hukuncin auren. Ce wallahi duk wayan nan dai bai sani ba. Kor. Eh. Yanzu yanzu ka yadda na sanar da kai na cike wannan lissafin na malaman naka. Wani malamin da ke karanta mana shi ka ji ma abin kunya, mace mata ma malamin sa su Eh, sai ce ya komai nan nan su ai shi rago ai ba shi ba aure tsakaninsa da ɗan adam yayin da ɗan adam ya koma rago kuma ya aure ya rushe ya zama suke kenan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha qawain saboda haka tsarki uku ba sai kawai shi kenan magana ta wuce ita kuma wancan dutse da ɗan adam ya koma dutse ai dutse jamadi ne matacce ne saboda haka kawai sai sai iddar mutuwa wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna abwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara shikenan ya kwashi ilimin da bai zato ba a wannan gurin ga shi kuma malamin duniya ibnu arabi muhiddin ma yake ce masa muhiddin saboda ka ilimi za a yi masa wannan kuma ko shi wannan din amanta yi yana gama wannan ƙarerin kwamfuta da da da littafan baizun da abin nan ai alƙasin hoto da ya je masa ko wanda ya sa shi dinga shan ruwa da hannun hagu kuma yana mura kuma ana masa fifita ni mutum ni mura na dauka in ana mura kamar ni ba nan nake cewa kashin fanka ba kuma haka ake yi ba eh to amma amma kaga yanayin yadda aka koma to jama'a mu zauna mu zama mutanen gaskiya eh mu zama mutanen gaskiya ka san abu baka sani ba yi hakuri kawai shi kenan magana da wuce Allah ya sa mu dace
kafin in furta wannan kana zaton abin da na karanta ka isa ka karanta shi to abubuwan da na karanta ma wasu ma ba ka da su littattafan wasu ma baka san sunansu ba wallahi tallahi kafin in faɗi maganar nan ce ba ita amizanu shafi sai da na karata duk wani littafi da madaba'ar baizun ko kahira ta buga shi ko labanan adadin littafan hadisin da na duba akan wannan matsalar wala ko kwamfuta ba ta da su
to a ma annal amra laysa kadhalika ko kama satara fi hadha al-fasl kamar da ba gaje cikin wannan fasali min al-amsa daga misalai ma yudhi shuka abinda zai wato dugun zuma hankalinka wala la ifadatul nas min hadha wala la ifadatul nas min hadha ba dan fa'idantar da mutane daga wannan karatun ba la kana al-kalam wa ahu saqidan wallahi da zance tare da shi ya zama to abun sarewa ne wa ajibul fa'ida da kuma zai zama to ba shi da fa'ida faqad bawwa tirmizi tirmizi yayi baji fi sunani a cikin sunan nasa yace babu manaqib muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu Tirmidhi a juz'i na shida shafi na ɗari da sittin da tara a inda aka buga wannan littafi darul garbul islami beirut kaga a cikin wayan da ya karanta na beirut ɗan nan babu shi ba wannan ba wannan kenan ko ba gare ba yawwa dan gashi a beirut aka buga shi ga ma shekarar shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da casa'in da bakwai an gane ko saura shekara ɗaya albaniyar su mai inganta wa inganta alhadisi ina fatan gane saura shekara ɗaya domin shi 99 ya rasu wannan ko 98 aka buga wannan littafi wala shakka anna hadha nibrasun ba shakka wannan wata wato wata fitila ce yuniru dariqar da haska ta farki li kulli aqilin ga duk mai hankali annal kalama ma hadha al muntasibi la yafisha cewa ban tsira tare da wannan tamori ba zai amfana da amfana da komai ba to shikenan kusan yanzu da ya fuskanci an taso shi a gaba ta ko ina hanya ta taso shi an gane ko sai to bari yayi kokarin ma rusa addinin baki daya buharin da kuke faɗa duk ƙarya ce muslim din ma ƙarya ne kai qur'anin ma bai cika ba na fatan gane dan ku gane zancen ta yaya wai me kai ake irin wayannan zantuka tusa ce ta kurewa godari an gane ko an rasa yadda za ba ya faɗi ƙarya nan an kama shi ba kwa lura lokacin da raƙau ya fito sai aka ce to muƙaddimomin nan duka da ta farkon da ta biyu a ajiye ta ka ƙara fito da ita ko ba gane ba an gane kafin ko da kansa yake ba da yake faɗa cewa a ajiye muƙaddima saboda akwai gyare-gyare sai an gama gyara sannan a fito da su ya dakatar da bugawa saboda ne saboda raƙau asabi ya mutu wanda aka yi wa raƙau alƙawari za a yi masa tamzibul asabi a cikin dare ɗaya an gane ko to so da tun da ya fito to bare an gama wancan al'amuran sun kare ka san kaga beraye a hanya sun dame ka a gida to nemo magi muqaddiman nan din muqaddiman na beraye ne an gane ko raƙau na fitowa magen kenan sai ka ji shiru gida zama lafiya a haka dai wannan dai harkar rubutu to wannan ta kare sai dai a zo kuma a ce buharin ƙarya yake musulun ƙarya yake waye ƙarya yake sahabban ma duk kaza kaza da sauransu Allah kamar magani falan ma asbattu ma nafahu yayin da na tafi ni ma kuma kafa a gane wannan aikin da kullun na maimaitawa kuwa ce wata ubangiji ce ba wai wata takama ko isa ko ikon ka baka da wannan aikin ina ba zan gane kai ba kai yin wannan aikin ba an gane ko yawa abubuwa ne suka zo daga ubangiji kuma da amma baka taba ganin wani shedani ya fito a duniya face Allah ya kawo maganinsa ba a cikin wannan al'ummar ba sai an tafi wata al'umma can baya ba na fatan gari haka sunnar Allah ta ce falan ma asbattu ma nafahu ala tirmidhi bayan na kawo abin da ya kore gamar tirmidhi to ikhtalaqa ukuzuba sai kirkiro wata ƙarya ukura wata daban liyuna fita annar al-awam dan ya juyar da wato tunanin wawaye faqala sai ke cewa innal muhaddisina su malaman hadisi al-mu'asirina lin-nisa'i wayanda suke zamani da imamun nisa'i ka tirmizi kamar tirmizi wal hakim da hakim wa ibn maja da ibn maja wa abi ala da abi ala wa hatta shafi kai har shafi ma lamma ra'aw sami an nawasib bin nasa'i yayin da suka ga abin da nasibawa suka yi wa imamun nasa'i min qatlihi na daga kisan da aka yi masa wal muslatu bihi da wannan wannan fa ku gane wannan ya shahara a bakin mutane aka wai na tubawa makiya sayyidina ali sun yi wa sayyidina ai sun yi wa imamun nasa'i kaza sun yi maka kaza sun maka kaza wannan akwai maganganu da yawa zamu zo muna da babi na musamman a cikin littafin nan an gane ko zamu je da alamar da suke ba yadda suke faɗa bane ba gaskiya bane abin da suke faɗa to yayin da wai wai yayin da su imamu shafi'i suka ga abin da aka yi wa nasa'i ana ji ko na kashe shi da yin musula da shi khafu ala anfusihim hina idin wai sai suka tsoro akan akan kawunan su wa darabat aqlamuhum sai alqalman su wai suka yi rawa an gane walizalika katabu lahu almanaqiba wa ikhtaruha shi za suka rubuta wa muawiya sai na muawiya darajoji suka kirkire ta to wannan tsari ana ji ko an ga inda aka bracket walizalika katabu lahu almanaqiba wa ikhtaruha baya daga cikin zancen sa shi amma dai shine cikar bayanin nasa abin da yake nufi kenan an gane ko yawwa dan ka dauka dan tunda zamu sa lafazin sa dan Allah yadda za a sa lafazin abin da ya faɗa to wannan lafazin baya ci amma dai shine ma'anar sa me ma'anar yayin da waɗannan suka ga abin da aka yi wa nisa'i sai alƙalamin suka yi rawa ma'ana suka ki rubuta abin da ya kamata a rubuta saboda gudun ka yi musu abin da aka yi wa nisa'i ayan gane ko yawa wani zalika a da turmuzi zalika hadisa wai dan haka ne ma turmuzi ya kawo wannan hadisi kaga da ya ce babu yanzu kuma ya yadda akwai kenan wabo wabo lawi ya masa wannan babu
ko a laka duka ma har a kashe ka ko talala abinda ake cewa mai kamar sake irin wanda aka yi wa dabari ko a maka dukan tsiyar ka mutu yadda aka yi wa nasa'i ko ta kai ga har a rushe masallacinka kamar da aka yi wa hakimu ko a kore ka gari kamar da aka yi wa shafi'i to dan da wani abu yake faruwa ya sa razani a zuciyar malamai da yawa sun yi rawa a rubuce-rubuce sai kun yi hankali nasa'i dai kun sani ɗabakar su abu dawuda ne su tirmizi su su ibn maja su abu ya'ala ɗabaka ɗaya suka ga abin da ya same shi a kan an ce yawa annabi ƙarya a dimashka ya faɗi falalan mu'awiya ce ban san ta ba daga annabi ban sani aka mai duka dukan da bai tashi ba saboda yadda aka tara masa jini dukan da ya yi ajalinsa na sa'i wani abu da ya same shi malaman hadisin nan duk suna rayu ƙwarai duk suna rayu to ka gaya min cikinsu wanda zai yadda ya kuma kuskuren irin wannan. To, don haka ba da abin da ka gani za ka bi kai tsaye ba. Bayan yi da sa'i duka, alƙalma sun yi rawa da kyau, da aka ga da jini da majina suka dinga fita hanci da baki, kamar na sa'i. Aka yi masa dukan kawo kayan mutu kamar mushi, ana jan gawon tsakar. Sai da ta kai ga marainansa aka yanke su. a bainar mala'i irin mutuwar da nasa'i ke nan mutuwa ita mushe a bola to haka haka an ce ai malawa ne ya faɗi falala tirmidhi ya faɗi falala na am tirmidhi ya gadda aka tirmidhi wancan kai wa tirmidhi afuwa tirmidhi ya ga me ya samu nasa'i
to fa hada qaulu minhu wannan zance da gurin sa an gane ko yanzu da akwai masu hankali a cikin ko yake alhamdulillah akwai yaro daga cikin yaran sa wallahi karrai kira ni a waya yace wallahi malam wannan lafazin ne ya kore shi daga tafiyar ya ce turmuzi ya ce babu wata falala ta muawiya kuma aka zo a cikin matsaloli arba'in aka ce ga mafitar ga hadisin ga lambar ga komai ya kuma je ya duba ya samu babu shakka haka ne ita to wannan abin shine abu na farko da ya sa alhamdulillah ya fita daga wannan tafiya baki daya To, alhamdulillah muna nan da su da yawa kuma, tunda ita ramin ƙarya ƙurarri ne ko? To, fahimar ƙaunar minhu wannan zance nasa yushiru sarahatan bi jahili yana nuna jahilcin sa a fili. Fa'innan nasa'iyya domin shi imamun nasa'i ana ji ko? Mukallafu wancan malamai da aka faɗa. Mu'asirin nasa'i, Tirmidhi, Hakim, Ibn Majah, Abu Yala, Shafi'i. An gane ko? to bari ku ji abin mamaki fa inna nasa'iya ai wannan imamun nasa'i wata shekara ya rasu ɗari uku da uku ya rasu an gane wa amma tirmizi amma tirmizi da yace wai ai da yaga abin da aka yi wa nasa'i sai je ya rubuta wannan abu dan ku gane abin kunya ne sai ya zuwa ko ba gane ba da tirmizi wai yaga abin da aka yi wa nasa'i ana ji sai ya zo ya rubuta wannan babu to mu tambaya tirmizi yaushe ya rasu tuwafiya qablahu bi arba'in wa 20 sana sai da turmuzi bayan shekara ishirin da hudu da rasuwarsa sannan ce wani sai abin da aka zai yi sai sannan ya rasu to da Allah ya annabi jama'a mu kallo nan sai da kyau wai turmuzi ai ya ga abin da aka yi wani sai shi sai rubuta to wato yana kabarin ya zo ya zo yana rubutun kenan ko ba haka bane ba to shekara 270 sai rasu wa amma shafi'i da yake shafi'i ma haka to shi shafi'i fa innahu tufiya qablan nasa'i bi qarnin wahidin ƙarni guda ne tsakaninsa da zai domin shafi'i shekara ta ɗari biyu da hudu ya rasu shi kuwa ɗari uku da uku ya rasu haka shekara ɗari babu shekara ɗaya amir da kalbi ne kenan fa yana shafi'i tofiya sanata arba'in wani a tayin go wa haka za ibn majah shi ma ibn majah haka domin ya rasu shekara ta nawa 273 fa yakunu qad tufiya qabla nasa'i bi 30 sana shekara 30 kafin rasuwar nasa'i to to muna magana akan ibn majah ko tsakanin su shekara 30 fa bana kadhibuhu marratun adida sai karyayen su ƙara fitowa fili marratun adida ba sau ɗaya ba To, bayan ƙunta idan ka ce, inna nasa'iya, ai shi imamun nasa'i tu ce qabla al-hakim wa abiyala. Ai dai ya riga hakim rasuwa, shi misali kamar dan tamorin ya faɗa ya ce to ai ya riga hakim rasuwa, tunda cikin wanda ya faɗa hadda yake. Ya riga Abu Ya'la rasuwa. An gane ko? Qultu sai a ce masa al-kalamu fi hadhihi mas'ala aidan ce a cikin wannan mas'alar da muke magana ya duru ala tirmizi faqat kan tirmizi yake magana. Wa qad tu fi qabla an-nasa'i ko? Ya rasu kafin imamun da sa'i, ƙablan da sa'i, wannan hakurin babu shi, ƙablan da sa'i, fa ba na kasibuka iyanan, sau da sai aikata ka fito fili, walhamdulillah Allah mun gode da ta Allah. To, sai ƙalar mun tutu, matsala ta takwas. Dan ta mawar ya ƙara cewa, inna hadisa la ta subbu a sahabi. Ita ai hadisin nan da ake magana na la ta subbu a sahabi, makhsusin bi sahabati. Ita ai iya sahabbai ake magana. Kun gane abin da ke nufi? ma'ana kas sahabi izagi wani sahabi ba wai mu ba mu yan baya wannan wanda ya ji a cikin tattaunawar mannan ma ya faɗi ta ko eh ita maksusun bi sahaba la dakhala lana fihi wai babu dalilin ba ba ba ba ba dama mu shiga cikin wannan al'amarin me yasa bi dalilin sababi saboda sababin hadisi shine anna khalida cewa sayyidina khalid dan walid sabba abdurrahman bin auf yayi magana ga abdurrahman dan auf an gane ko fata haka ma ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya kai shi suka tafi ƙara wajen manzo Allah sallama fa qala sai annabi hudu wannan ba akwai abin da faɗa sanan Khalid yana wani da ɗaya daga cikin muhajirin ba wanda ya masa ake ga masa a shi kaga a junan su ne eh ya faɗa ya faɗa haka matsalar ba tsakanin sahabbai bane da al'umma to wato su tsakanin sahabbai ne a junan su al'umma ta iya kenan kan Allah an yi gaba ne a to ai sababan hadisin a to amma sababin la tasubbun yana to al-ibratu ba shine kuna ga yaman al-ibratu la tasubbun bi umumil lafz la tasubbu shi annabi da waye ki la tasubbu hadha ma zakaru bil lisani wannan ya faɗi wannan magana da harshen sa fi tilka maqalatil qasira a cikin wannan tattauna da muka danye da shi a muqabalatil qasira wa qad kataba fi muqaddimatihi to amma a muqaddima ta biyu ya rubuta shafi 315 wa huwa yashrahu al-hadisa yana yi wa hadisin nan sharhi la tasubbu ashabi bi zamihi ariyawarsa sai ce wa alayhi a bisa wannan magana fa inna khalidan shi Khalid dan Walid dakhilun fi ta'rif al-am li sahaba ai idan an ce sahabi aka faɗi a ta'rifin sahabi Khalid yana ciki wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Khalid kuma faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Khalid dan Walid ce la tusubbu ashabi da annabi ya masa haka to dalla ala kauni Khalidin khariji ni daki habi da'ira ya nuna cewa ai Khalid ya fita daga cikin wannan da'irar sahabbai kuna fahimta da jama'a to wa illa in ku da Khalid bai fitar da cikin sahabbai ba la jaa uslubun nahyi bi siyaqin yadullu ala ta'mim da sai a ce wani uslubi na wannan hani da sai ya zo da wani siyaki wanda yake nuna cewa kowa da kowa ya shiga ciki baki da ka hanya kula masana kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yasubbu ba'du ashabi ba'd kada shashin sahabbai na su kyar shiga shashin sahabbai na an gane to ونهاية الحديث ƙarshen hadisin da dalilin zahirin alama ta kaddama dalili ne a fili kan abin da ya gabata wa huwa qawlu sallallahu alaihi wasallam shine fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa law anna ahadakum da a ce ɗayan ku wato Khalidan wada bakatahu da Khalid da da wanda suke da bakarsa da irin su an faka misra udin zahaban da zai ciyar da misalin dutsen ud na dinari ma balaga mudda ahadim da bai kai matsayin mudalabi na ɗayan su ba wato su Abdurrahman dan Aufin da dabakarsa wala nasibo bai zai kai abinda su Abdurrahman ko da rabin sa ba zai kai ba wa hadha zahirun fi takhsis ya ci gaba da cewa wannan a fili yake cewa an kebanci wayannan da sunan sahabbai a duk ila zalika ma baina Khalid sannan karaba zuwa ga abinda ke tsakanin Khalid wa Muawiya da Sayyidina Muawiya min al-farq ash-shafi'i na daga bambanci wanda yake mabam wato mai nisa fi dawakar sahaba a cikin dawakar nan sahabbai kun ga nan shi abin da ɗanta mori yake so yi yana so ya ce Khalid ma ba sahabi ba ne ko ba gane ba tun daga cewa ta ya fita kharijin li da'i hadhihi da'ira ya fita daga cikin wannan da'ira ta as-sahaba to aljawabu shi kun gane kun gane marƙasa tun da annabi ya ce la tasubbu ashabi ai kawo karasa ga ko Khalid yayi abu kaza to da annabi tashi bayani sai ce la tasubbu ashabi kan ku saki harshe ga sahabbai na ma'ana abin dan tabori ke so ya nuna iya Abdurrahman dan Auf su ne sahabbai na fa Khalid kuwa ba sahabbai bane to tunda kuma sahabbai bane waya za a yi Muawiya ya zama sahabi wanda shi ya ma musulunta bayan musulunta Khalid ayan gane ko to to aljawab haza qaulu man kana marikan fi jahli irin wannan zancan a irin wanda yake daliliyayye a cikin jahilcin shi yake wannan magana wa qad zakartuhu bil qa'idati al usuliyya ai nayi masa muzakara da wata ka'ida ta usul nake cewa da shi al ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sababi wannan ka'ida ce ijma'i ne ma na malaman usul fiqi cewa ana izna da umumul lafzi lafazi kawai in nafsi ya zo daga wato Allah to shikenan ya haɗe kowa da kowa ba wai khusus sabab ba ba a ce sababi kaza ya zo iya wannan sababin kawai ake magana ba a kowa da kowa kuma ma'qulul ma'ana da kuma gairu ma'qulul ma'ana duk ɗaya ne yanzu misali idan an je aikin haji ana zuwa za a fara aikin haji ba ana cire ana ana ana ana fitowa a safa wannan kewayen kewayen farko guda uku ba kuma sannan a cire dantse a nuna ko ba haka bane ba a yi ta wato wannan wannan istibayin da ake yi to wannan istibayin da ake yi ne asalin sa asalin sa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa da su wayanda suka go aikin haji ku nuna wa kafirai karfi an gane a ruhu wato ku nuna musu karfi an gane ko a lokacin da ake nuna musu karfin nan a bude dantse an gane kafirai mutum na gefe suna kallo a bude dantse sannan a saki wannan mayafin na wannan bangaren sana a dinga sassafa ku sani cewa da ƙarfin ma'aji to yanzu har yanzu ana yi ko ba yi to a ranar ne a gurin ina fatan gani saboda ka al'ibratu bi umumin lafaz la bi khususis sababi ba iya sababin ne ba wai dan sababi ya huce sai a ce ba za a yi ba a'a ina fatan gani yawwa akwai abubuwan da akwai abubuwan da idan sababin su ya wuce shari'a ka baka dama ka basu wannan sai wanda ya dan yin kaya cikin usul fiqh zai ga wannan abin da yawa yanzu misali hadisin da Imam Muslim a cewa annabi yana cewa afdar al-hajim wal muhajim kaga al-hajim idan mun kalla shine mai yin kahu an gane to ai sunan ishtiqaqin sunan yana nuni zuwa ga illar hukuncin da aka yi amfani da shi istiqaqin suna alhajim shine mai zuko jini to wannan mai zuko jinin ta yi ya zuko jinin ya tafi cikin cikin sa an bayyana to tunda haka ne shi sa annabi ce to afdar alhajim wal mahjub yanzu ko da aka samu illa ta kuce baki daya tunda sunan daga cikin illa wato an an an istiqaqin sunan da ai illa daga cikin sunan yanzu idan abun ya wuce shikenan in tafi fil illa alhukum yaduru ma illa an gane ko hukunci yana kewayo tare da dalili idan dalilin yana nan to illa wato in illa na nan hukuncin na nan in illa ta wuce hukunci ya wuce yanzu shikenan kaga zuwa ake a sa ko da an ba an sa maka abin ba ruwan mutum ya dinga zuka shikenan sadaka yanzu alhajim azumin sa na nan bai kare ba ayan gane ko haka abin yake kamar wasariq wasariq fakar waidehum ma me illar hukuncin asarika gashi nan shine ishtiqaqin sunan asariku daga sarika ne kamar da alhajimu daga hajam ne wannan wannan wannan alhijama ne wanda ake zuka an fahimta to duk wannan hukuncin ana makala shi da wannan ishtiqaqin suna kamar yadda innal abrara lafi ra'in wa innal fujjara lafi jahim innal abrara lafi na'imin libirrihim wa innal fujjara lafi jahimin lifujurihim an gane ko sun so zaka sunan yana hada da abin da ake magana kansa to zaka idan illa ta wuce ta wuce amma wannan ko da ba il ba a ambace yin wannan illa ba hukuncin yana nan so zaka anan ma abin da al'amarin ke nuna ke to wa wa kada hadha hukum an yakuna ma'luman min ad-din bi darura ya kusa zama ma'luman min ad-din bi darura domin me shuyu'in sa a wajen malaman usul fiqh lanna hunaka ahkamun kathira dan akwai hukunce hukunce da yawa waradat ala sababi ta zo akan sababi wa amma jami'an nasu ba da zalika ta kuma game gaba ɗayan mutane bayan haka qala al-qarafi imam al-qarafi ya faɗa a cikin anwarul furuqi fi anwa'il furuqi yace al-mas'alatu thalasa al-ibratu inda al-fuqaha wal usuliyyin ibra a wajen malamai na fiqh da malaman usul bi umumin lafz la bi khusus sababi an gane ko fa yastadilluna abadan bi zahiril umum suna kafa hujja da zahirin hukunci ami wa in kana fi gairi mawrid sababi ko da ba akan wannan sababin nasu bane ba sai ce fa fil aziz ala jami'in sagir inda hadisi dar qudni an su'a ta sunan an jabir bin abdullahi wa sahawi ibn hazm yace ibda'u bima bada Allahu bihi ibda'u bima bada wannan hadisin ai dan mun san shi masu karanta bulugul maram an san a ina yazo ko ba haka bane ba a cikin babin aikin hajji yanzu annabi ya ce ibda'u bima bada Allah a wata ruwaya kuma ya zo da ma'anar labari yace abda'u bima bada Allah bi me ya abinda Allah ya fara inna safa san yace sannan wal marwa an gane ko to sai ce ku fara da abinda alqur'ani ya zo da shi ai fi qur'ani fa yajibu alaikum an da shi sa'i bi safa abinda ya kamata ku fara kenan a fara da safa wa za wannan wa in warada an sababin ko da ya zo akan sababi na cewa a kan safa da marwa aka zo lakin nan ibratu bi umumin lafaz ko ina aka ga cewa ga abin da Allah ya fara da shi to a fara da shi an gane ko yawwa kuma annabi ya yi amfani da wannan abin da yawa yanzu misali ba mutane sun zo guda biyu gaban manzon Allah ba za su yi magana ɗayan ƙarami zai fara magana sai a kabbir kabbir babban zaka bari fara magana to قال السيودي إمام السيودي أفراد في الديباجي أتكين شيئا ديوا في مسلم الديباج على سيد مسلم بن الحجاج يتك قال العلماء yace malamai suka ce haza mushkilu zahiri wannan hadisi akwai iskali a cikin sa an gane min haisul khidab ta bangaren tattaunawa wato wannan hidabin wa aka fuskanta da shi la tasubbu ashabi kuma la tasubbu ashabi din nan sahabban fa su ake gaya kun gane iskali kun san duk mai barna galibi irin wani bangare yake dubawa sai su bari ya zuko da irin nan wajen makama ce da bai da zai shi to kalla abin da kyau za mu ga akwai iskali annabi ya ce la tasubbu ashabi to so ya gaban sa sabai to da wake eh kan ba kai maka wannan da bore ba eh to da su ai kenan a wannan to bari mu je da zancen malamai shi an bayyana yace min haisu wa ajaba jama'atun wasu sun amsa بأنه صلى الله عليه وسلم نزل الصحابة منهم لتعديه ما لا يليق به منزلة غير الصحابة yace anan wajen annabi sallallahu ya saukar da masu sakin harshe ga sahabbai saboda abin da yi kamar ya zama ya sarayar da kansa daga cikin sahabbai qala subki subki yace az-zahir zance mafi bayyana annal khidaba fihi cewa zancen nan liman sahibahu akhiran ba'da al-fath ga wanda ya abokance shi a ƙarshe bayan fito makka wa qawluhu ashabi da annabi yace la tasubbu ashabi din nan al murad bihim man aslama qabla al fath yana nufin wanda ya musulunta kafin fito makka an gane wannan magana su kici zamu zo magana sun makala sai ce wala budda lana min ta'wilihi bi hadha aw bi ghairihi ba mu da makawa sai mun tawili sa da wannan magana ko da wani wannan li yakuna al muqatabuna ghayr al ashabi al musabihim dai ya zamanto waɗanda ake magana su ne ba waɗanda ba sahabbai ba da aka musu wasiya قال سكيتي وسمعت شيخنا الشيخ تاج الدين بن علاء الله نجيوم يذكر ينا أمبتو في مجلس وعظه تعويلا آخر ينا فأول تاويلي لك أول دبم أمدرس وعظه أنا زمان لك سمك اللوناو وتميزة تدع الله يباوى ما لمن سوفاي والله ديوة sai matsala ta kai ta kawo ya za a warware ta sai ka ga faccinta sai a wani sufai an gane ko nan za mu ci malamai da yawa sun tattauna wannan kaɗan muka ɗebo daga cikin irin abin da malamai suka tattauna kan wannan matsala amma warware ta wallahi na gurin sufai bari ku ji abin da suka ce yace na ji wannan malami a fi majlis wa abi ta'wilan akhara naji ya kula yana cewa li anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lahu tajalliyatun annabi sallallahu yana da tajalliyat kai ga daga jin wannan lafazin ka san su baye an gane ko ka san ana tajalli taraki eh ai sai mutanen ko yana tajalliyat yara fiha man ba'du yana ganin wa'anda suke bayan sa فيكون الكلام منه سلفا في تلك التجليات خطابا لمن بعده sai wannan zancen a wannan tajallin da manzo Allah yake da shi zance yake da wayanda suke zuwa baya an gane ko fi haqqi jami'i sahabatul ladina qabla al-fatih wa ba'dahu da a cikin haƙƙin wayanda suke na sahaban nan wayanda suke gabanin fito makasa da kuma da suke bayan fito makasa qala subki subki yace wa hadhihi tariqatun sufiyya wannan tafarki ne na sufanci fa in saha zalika wannan ya inganta fal hadithu shamilu li jami'i sahaba wannan ga hadisin yana magana akan gaba ɗayan sahabban manzon Allah la tasubbu ashabi duk sahabban manzon Allah ka zage su wa illa in ku ba haka ba fa huwa fi haqqi mutaqaddimin qabl al-fathi to wannan yana cikin haƙƙin magabata kafin fato makka wa yadkhul man ba'dahu fi hukmihim wa ila suke bayan su ma irin mu kenan sai su shiga a cikin hukuncin su fa innahum bin nisbati ila man ba'dahu domin cewa su dangane daga wanda suke bayan su kallazi na min qablihim bin nisbati ilayhim kamar da suke bayan su ne dangane da su kun gane ko yanzu wani ce a wannan lafazin ai iya sahabbai yake ne ma'ana kada wani zagi sahabbai amma mu ƴan baya ma iya zagi wannan ai bankara ta kare a wajen tun yanzu misali ko da nasu ma karar haka yace to ai ka zama iblis kenan da Allah jama'a lokacin da Allah ya ce da mala'iku usjudu li wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama ya ce wa iz qala rabbuka lil malaikati wa iblisa usjudu li adama eh malaikati kawai aka ce kuma haka ba to amma da aka ce malaikati sai suka yi saboda me ai shi iblis ba wasu mansa ba haka ne ya tsira ba rashin wannan abin da bai ba sai ga la'anta ta same shi ta alƙiyama kuma haka ba da sai sai a to ai ubangiji da sai ka fito fili ko ba ka bane ba sai ka yi min bayani cewa haddani amma kaga da nan mala'iku jinsu su daban shaydanu jinsu su daban tun daga shi a wani gurin ma da yace illa iblisa sai ta me kana min al-jinni fa fasaka an amr rabbi kaga laysa min al-mala'ikati amma kaga wannan bai masa uzuri ba saboda me duk lokacin da aka ce an kira an yi umarni ga manya to kai karamin ciki har da kai an gane ko yanzu misali da aka ce sahabbai misali amma wannan fasara cewa sahabbai kada wani yewa wani haka misali to ai mu ne aula aula mu da muka zo a baya kada mu taba mutunta sahabban manzon Allah ayan gane ko in muna da karatu Allah ya kai mu ranar al a a a wato ran asabar mai zuwa jibi kenan ko kan raddi ga babban malamin nan fantani akan cewa idan sallah ta wuce da gangan ba su karama ta eh yana faɗa ya za mu san hamre su ban Allah ya da jama'a za su ji abin da wannan barna ce a cikin al'umma an gane ko yawwa sallah an ta wuce kan ko da gangan ko da mantuwa ko da bacci take karama wannan shine ijma'in malaman musulunci duka ijma'in malaman musulunci tun daga zamanin sahabban manzon Allah ila halin majarra an gane sauraka sai Allah ya kan wannan kuma shi ma akwai wannan magana ta aulawi inda ake magana Allah ya kan lokacin wa qala al-mulla ali al-qari ali al-qari al-hanafi ya faɗa yana cewa a cikin mirkatin fati sai ce wala yakfa yace ba zai kuye ba anna haza cewa wannan inna ma yatimmu alama sabaqa min sababil hadisi yana cika ne abu abin da ya wanzu na daga sababin hadisi al mustafad min tafsir sahabatul kibar wanda aka ce aka fahimci kebantar manyan sahabbai lakin yi ulamu sai dai ana sani nahayu sabbi gairu sahabi lis sahabi min babi aula wani sahabi idza bi sahabi to wannan kuma haramcin nasa ma min babi aula ne kamar misalin da mun sha faɗa ne na aulawi din nan mutum Allah ya ce wala taqul lahum ma uffin kar ka ce da iyayenka abba fera kar ka nuna musu cewa ni na kosa kan abin nan an gane ko to amma ba mu samu a cikin aya alqur'ani inda Allah ya ce kakkamari mahaifinka ko kakkamari mahaifiyarka ba amma wanne ya fi zaki a ciki ka ce da su afa feren shi ya fi zafi ko ko a kamare su shi ya fi zafi kamare su shi ya fi zafi to kaga aula kenan an gane ko idan har an ce tsakanin sahabbai da sahabbai kada wani ya kace ga wani to ai aula wanda bai kai matsayin sahabi ba shi kuma da daga sahabban manzon Allah an gane ko to la'an al-maqsuda domin abin nufi huwa zajru an sabbi ahadin mimman sabaqahu fil islam wal fadl shine an hana ka kakka taba ka saki harshe ga wanda ya rigaye ka a cikin musulunci da falala izul wajibu domin wajibi ta'zimuhum a gidan sahabbai wa takrimuhum a gidan wasu har su qala Allah ta'ala wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana hayyu wa kashan aya wa kharaja ali ibn harb ad-da'i wa khaysama bin sulaiman ali ibn umar qala la tasubbu ashab muhammad yace kar ku saki harshe ga ashabin manzon Allah falima nami ahadikum a fa- falama manamu ahadihim sa'atan wato ɗaya daga cikin su gurin kwanciyarsa ya kwanta i bacci na sa'a guda khairun min amali ahadikum umrahu ya fi aikin ɗayan ku rayuwarsa baki ɗaya in shekara dubu yi saboda bai ga sabon manzon Allah ba an gane ko a wa akhar al-khabib al-baghdadi fil jami ya fita a cikin kitabun al-jami da hakaman wato la halaka rawi wa sami wa ghairihi annahu sallallahu alaihi wasallam idza annabi na cewa idza zaharat al-fitan idan fitana ta bayyana aw qala al-bidau ko yace bid'a bidau suka bayyana wa subba ashabi aka saki harshe ga sahabbaina falyuzhiru al-alimu ilmuhu malami ya bayyana ilminsa an gane ko faman lam yaf'al wanda duk bai haka ba to fa alaihi la'anatullahi la'ana Allah ta tabbata gare shi wal mala'ikatu la'ana mala'iku ta tabbata gare shi wannan sa azumin mutane baki da wala yu- yaqbalu Allah lahu sarfan Allah ba zai karbi sallar safarin la ba wala adalan wala nafila Allah ya yi wa akhraj al hakim hakim ya fitar wannan batun magana waye Ali al-Qari a cikin mirqatul fatihi yace an ibn Abbas marfu'an yace ma zahara ahlu bid'atin Allah bai bayyanar da wani ma'abocin bid'a ba illa azharallahu fihim hujjatan alaman ala lisanin man sha'a min khalqi face Allah ya fitar da wata hujja a harshen wanda ya so daga cikin halittarsa an gane ko ba taba samu wanda zai barna kuma ya zama Allah ya kyale shi mai na barnarsa a sai Allah ya bayyana wani ya kuzo ya masa ya yi masa ya kalubalci akan wannan barnarsa sa wa qala al-quslani a sharh bukhari yana faɗa a cikin sharh sari yace qawluhu la tusubbu ashabi din nan shamilun ya game liman labasal fitan minhum wa ghairihi ga wanda wato labasal fitana minhum wa ghairihi da wanda shi da da shi da wannan sa duka kun san akwai sabanin musulmawa masu cewa sabon farko as-sabiquna wanda ba su ga cikin abin nan ba ba su ga cikin jamal ba ba su ga cikin sifin ba su ake magana to malai ce gaba ɗayan su da ake magana da annahu domin cewa su mujtahiduna fi tilkal hurubi sun yi ijtihadi a cikin wannan yaƙoƙi da suka yi muta'awwiluna sun yi tawili fasabbuhum haramun sakin harshe gare su haramun ne min muharramatul fawaish daga cikin abubuwan da suke alfasha haram a wanda suke muharramai wa mazhabul jumhur matafi jumhurin malamai anna man sabbahum cewa wanda ya saka harshe gare su yu'azzaru ai masa aziri ma'ana ai masa ladabi wala yuqtalu amma kar a kashe shi wa qala ba'd al malikiyya wasu daga cikin malikawa suka ce yuqtalu a kashe shi وقال أبو العباس القرطبي القرطبي فدا cikin al-mufham Abu al-Abbas kenan malamin mai tafsirin an gane ko yace lakinnahu sallallahu alaihi wasallam sai da cewa manzo Allah lamma adala an gairi Khalid wa Abdurrahman ila ta'mim yace za mu gano hadisin ma kansa da aka zo aka kawo ƙara an gane ko Abdurrahman ya kawo ƙara cewa Khalid yayi masa abu kaza ai kaga da sai manzo Allah ya ce to kai Khalid kakka sake sakin harshe ga Abdurrahman an gane ko amma sai manzo Allah ba haka yi ba sai ce la ta subu sai ya gani sai su tunda annabi ya haka to ya mai da shi zuwa ta'mimi dalla zalika ala annahu qasada ma zalika taqid qa'idat taglil tahrim sabb sahaba mutlaq annabi ya yi tabbatar da wata ka'ida ta haramta sakin harshe ga sahabbai gaba ɗayan su fa ya haramu zalika min sahabiyin wa gairi sahabi ne ko ba wani sa ba ba ya dace kashi ga sahabi ba la'annahu domin sha'anin da lamarin idza haruma ala sahabiyyin in ya haramta kan sahabi fa tahrimuhu ala gairi aula ai haramcin sa abu sawani ku shine aula wa aidan kuma har ila yau fa inna khitabahu sallallahu alaihi wasallam lil wahidi khitabu lil jami aidan tanda manzon Allah zai ga mutum daya zance ne ga duka baki daya wa khitabuhu lil hadiri khitabul lil ga'ibina ila yawmil qiyamah zancen da manzo Allah zai ga wanda suke gaban sa ai shine zancen da zai yi ga duk wanda wato wato wanda suke ma ba sa ran tashin kiyama to saboda haka fa karsa bata biyadin nuqulati ya tabbata da wannan ciratowa anna hadal hadisa wa in kana sababu ma baina sahaba ko da sababin sa ya zama to tsakanin sahabbai da shi a cikin junan su to yufhamu minhu bil aula abu za a fahimta a cikin hadisin cewa aula anna sabba ghairu sahabi lis sahabi ashnabuhu a'zamu sakin harshen wanda ba sahabi ba idza sakan shi ga sahabi shi yafi muni shi yafi girman zunubi min sabbi ba'dihim al-ba'd kama yaf'alu huwa kama da shi wannan dan tamori yake yi wa yasunnuhu li talamizihi hadahum Allah yake kuma a sunnanta haka ga ɗalibansa Allah ya shirye da su baki da wannan ga mu tsaya nan amma dai matsala ba ta kare ba za mu shiga matsala ta tara amma idan Allah ya kai mu kafin mu shiga matsala tara za mu karasa wannan matsala ta takwas akwai saura a ciki الحمد لله Allah san bashi kai sanan kuwa daurin aure ku ko da yake dai muna da rana ɗaya ma ran asabar insha Allah wanda za a yi a gida na ranar lahadi insha Allah amma dai za mu sake sanarwa ranar asabar in Allah ya kai mu